wasiya shi wannan bakin mun karanta shi lokaci ne bai bari ba bari mu buga mu gani ko za mu kare kitabul wasiya din yau insha Allah قال مالك وسميت مالكا يقول قال كي وسميت مالكا يقول رحمه الله تعالى الأمر عندنا في العبد يكون بعضه هرا وبعضه مسترقا ومسترقا إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا إلا على وجه الإصلاح كنا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق وقال مالك فيما يصيب الأبد من أموال أهل الإسلام إنه إذا أدرك قبل أن يقع فيه المقاسم فهو رد على أهله وأما ما وقعت فيه وقد مضى في المقاسمة قال وسميت مالكا يقول الأمر عندنا إن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناض كان أو أرضا إن أراد الوالد ذلك وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن ابن دالاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع أسيفع جهينة رضي, رضي, رضي من دينه هو رضي من دينه وأمانته بأن يقال أنا معرضا فأصبح قد رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وأي وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب طيب malam Allah ya masa rahama yake cewa za mu yi magana ne yau a cikin wannan muwadda hukuncin farko shine mutumin da yake bawa ne shi asalin bawa malam kudinsa yana hannun mai gidansa kamar yadda idan kana da yaro ka riƙe masa hannunsa a ka riƙe kudinsa kamar kana da ɗa kudin ɗanka yana hannunka to shi bawa idan kana da shi dukiyarsa tana hannunka ne tana hannun mai gida bawa ne mallakan mutum biyu wani daga cikin mamallakan bawan sai talauci ya same shi sai ce gaskiya ni tunda ina da dukiyata ba zan zauna cikin talauci ba da abinci ba zan sai da rabinsa ko ya ce yanci kansa sai ya yi aiki ya fanshi kansa sai ya zama me ya zama ɗa arabi shi asalinsa dubu ɗari biyu ne shi ba sai ya ba da dubu ɗari wa mai gidan shi to ya zama rabi yantacce rabi ba na to shi ne karatun ya za a yi da dukiyarsa malam ya ce fil abdillazi ya kunu ba'adu hurran bawa da ya zama rabinsa ɗa ne wa ba'aduhu mustariqan raqqan bawa to anan gurin fa innahu innahu yuqafu maluhu wannan yuqaf din mabni ne lil majhul yubqa kenan ko yabqa malu din na'ibul fa'il ne biyadihi za a bar masa dukiyarsa a hannunsa wanda ya samu rabin yanci ya samu me rabin yanci mana bawan da ya zama rabinsa ɗa ne rabinsa kuma bawa ne to kamar yaya ko dai ɗaya a cikin mamallakansa guda biyu ya yanta rabinsa to kaga ba yadda za a yi wancan ɗin ya mallake shi duka tun da shi na rabi ne ko kuma mamallakin bawan ne ya zo zai yi mutu sai a kan wane in na mutu na ‘yanta shi don samu lada to sai wanda ya mallake shi ɗin cikin mutane guda biyun sai ɗaya ya mutu kuma ya yi wasiya a ‘yanta shi to kaga rabinsa ya zama mai ɗa rabinsa kuma cikakke kuma bai da wata dukiya bayan wannan walaisa lahu an yuhdisa fihi to sai malam yake cewa baya kansa bai da dama ko dai damirin ya koma kan bawan ko shugabansa ba yi da daman ya yi tasarrufi a cikin wannan dukiyar shay'an imam albaji ya ce abinda yake nufi wanda yake mallakansa ko ya kautar da shi duka shi ma kuma bawan bai isa ya ce tun da wani ya yanta ni kuma kai baka isa ba na zama cikakken ɗa gaba ɗaya bai isa ba to yanzu idan zai yi amfani da bawan to malam ya za a yi dan uwa baya jin daɗi a mai addu'a duk dai ana ta fama rashin lafiya sai kai ta haƙuri kamar ba ku gane karatun ba ko ni ne da kai muke mallaka da wannan bello muna mallakan bawa ka yi haƙuri bari buga misali da kai sai Allah ya ɗauki ranka misali ne na ce ai to na ce Allah ya ɗaurai na ni ka ai gwanda ku bannin ta biya karatun nan to sai ka ce ka ‘yanta rabin bawan da muke tare rabi ka ‘yanta rabinsa to rabi ba ya zama yana da ‘yanci ba to idan muka idan na zo zan tura shi aikin neman kuɗi ya za a yi sai ya aiki yau gobe na ‘yanci to in na ce kullum zai je aiki ba me yasa sai a ce wannan ma hanya ce ta dabara ya yi aiki yau to amma in yi yau din malam kudin nawa yi na mamallaki duka to an rabi ne na mallaka na gobe kuma sai ya rike kun gane wajen yi tun da ba nawa bane ni kadai rabi ne nawa to yau je ka yi min aiki ka kamo abin da ka samu gobe kuma ka je ka yi aiki ka sa kudinka aljihu kaga ina fata ana fahimta yawwa to wannan wata hanya ce daga cikin lufihi amma bawa idan yana da kudinsa wato malam ka san problem ne malam to kudin da bawan ya mallaka ba ka san ba ku gane ba karatun nan a'a yanzu kuɗi bawa ba ya mallaki kuɗi ba to shi yana da yana da hakkin ya mallaki kuɗi duka a wannan yanayin da yake ciki me muka ce asali idan bawa yana da kuɗi na mai gidansa ko to shi kenan na mai gidansa ne to shi kenan to a lokacin da ake da rabin mai gidan fa an yanta shi rabi rabi na shi rabi na gida to ina zuwa to ranar da ya zo tura shi aiki sai kuka ce me ya je ya yi rana ɗaya kawo mai duka ko nawa na bawa ko to to bayan ya mallaka shi bawan ba kudin ya zama nasa ba to me aka ce a hukunci a ka ai wancan an gama wannan hukuncin yanzu abin da i mallaka yanzu aikin da ya yi yau an yadda hakkinsa ne saboda rabin a an yanta shi to yanzu shi kenan ya dawo kuma yana mallakan kuɗi me aka ce idan ya mallaki kuɗi na'am kudin na mai gidansa ne to yanzu shi ai ba complete dan mai gidan ba ne wasu ku dai ba su gane ba gaskiya ba ku gane iskalin ba ne ko ai na ga fuskokinku ba ku gane me ake nufi ba jama'a barin yi bayani kalakar ya kamata kudin da bawa ya samu a wajen aiki nawaye ne na mamallakinsa ko haka ne to kudin da ɗa ya samu fa cikakken ɗa nawaye nashi ne ko mun gama wannan to lokacin da bawa aka raba shi gida biyu mutum biyu ne suke mallakansa ɗaya sai ya yi wasiya in zai mutu shi ya ‘yanta kasonsa a jikin shi a lokacin nan bawa ya zama mai rabi ɗa rabi bawa to yaya hukuncinsa kudinsa idan ya samu kudi a wannan lokacin ya za a yi ban ji ba sai a raba biyu nawa na mai gidansa rabi kuma nasa kun yarda da wannan mai gidansa ya zo zai tura shi ya yi aiki wannan mai gidansa kamar yadda nace muku ni da wannan ne ni da bello ne sai na ce ka je kai min aiki bello baya nan a ka'ida idan ya je aikin nan kudin mutum nawa ne a kan shi mutum biyu ko to sai kuka ce an ba da amsa yanda za a yi a huta a yau in yi aiki sai ya kawo min kudin duka ko gobe in yi aiki fa ban ji ba a'a ina zuwa dai a'a za a yi rabo ne ai na daidai yanzu yau kudi kam nashi ne ko na mai gidansa amma mai gidan in kun lura ya tafi da wa ya tafi da hakkin shi a ranar ya tafi da hakkin bawan tunda shi mai gidan baya mallakarsa duka ai tayi gobe gobe idan yi bawan ya zo ya aiki ba na'am ya kwato me raguwar da mai gidansa ya karɓar masa haka ne? an yi balance mun tashi kawai to sai mu dawo kunci kudin bawa yanzu kudin nan na yau kudin waye na bawa ne ko to sai mu koma wancan hukuncin na baya kudin bawa kudin wa kudin mai gidansa a'a a'a ku kyale shi ba ku kyale shi yana da hujja don na san za ku ɗanyi rikici ne to wannan kuɗi sun zama nawa nashi ne ko to yanzu wannan kuɗin ba mallakarsa ba ne to yaya za a yi da wannan kuɗi nawa na mai gidan shi ne to shi kenan duk za ku zo shi abin da yake cewa da wannan yake cewa ai lokacin yau din da ya yi wannan aikin za a yi masa hukuncin me hukuncin ɗa ne jiya ne yake me hukuncin ɗa a kan karɓan kuɗin to shi kenan mun yadda hukuncin ɗa ne kuɗi nasa ne ko ko ba kuɗi nasa ba ne to idan kuɗin suna nan a ajiye gobe fa in ta zo mai sunan shi to ya za da kudin na na bawan ne har a zuwa gobe din to a lokacin shi cikakken bawa ne ko ko da ne rabi na'am a'a magana karba to na fahimce ka na fahimce ka to ai ba a karba ba kudin ai suna hannunsa to bari dai mu karisa akwai wata matsalan ma bari mu zo bari mu karisa saboda lokaci malam yace walakinnahu a nan imamul baji ya dada ƙarin bayani an yi hudisa shay'an baji ya ce laisa liman lahu ba'du an yuzilahu wanda ike mallakan bawan bangaren bawan bai da hakkin kudin wannan bawa din ya karbi wani bangare ko kuma shi bawan ya kashe kudin duka gaba daya amma zai iya yin kasuwanci da wannan kudi duk bawan da yake mallakan mutum biyu ne amma ɗaya ya yanta shi ɗaya bai yanta shi ba to idan ya samu kuɗi duka haka kuma shi wancan mai gidansa bai da hakkin ya karɓe kuɗin duka to amma shi bawan yana da dama ya kasuwanci da wannan dukiya ya ƙara yawan dukiyar ta hanyar kasuwanci amintaccen kasuwanci amma a yaushe aka ce fi ayyami illati lahu hatta kasuwar da bawan zai je yayi to za a raba kwanakin rayuwarsa biyu ne kwanakin da yake da shi rabin to a iya kwanarsa ne zai je kasuwanci da wannan kuɗi ranar da ba nasa ba kuma zai zauna sai ya jira mai gidansa ya abin nan ya mai da shi malam ina so ku lura da wai wannan me ya jawo masa wannan kafirci mutum ne fa irinka me ya jawo masa yake wannan rayuwar kamar ba mutum ba saboda yaƙi ya musulunci yana kafirci har aka je yaƙi aka kamo shi malam wannan fa shine kaskancin kafiri amma yau duba yadda aka yi rutonin abun aka juya shi musulmi suka zama bantattu a tozarce za ka tambaya ka ce to wai wannan menene slavery din ai slavery din saboda yaƙi Allah ne ai kun fahimce ni ya kuskura har ya shiga hannu to yanzu kuma sai hukuncin da shari'a ta yi da shi walakin na wuya akulu fihi amma a wannan kuɗi dai rabi da rabi ne zai ci imam malik ya ce zai ci zai wa yaktasi bil ma'ruf zai kuma zai saka zai saka sutura to anan malamin fiqh suka ce malam duk wanda yake da kuɗi kuɗin nan rabi nasa rabi ba nasa ba to kuma kuɗin ba za su rabu ba to abin da yake kansa a shari'a to zai iya sutura da shi bil ma'ruf amma ba sutura ta keta ya je ya yanko abin da ya fi karfin jarinsu ba sannan kuma zai ci abinci ko alkali ne aka je kana yin business da wani a ciki ko ka ci abinci a ciki wannan ya halatta tunda kai kake me kai kake sarrafa kuɗin kuma ba lallai a iya biyan ka hakkin ka ɗari bisa ɗari ba dama to haka kenan yace fa idza halaka fa maluhu yawwa to sai bawan ya mutu ai matal abdul mazkur wannan bawa bawan Allah fat sai fadi ya mutu fa maluhu lillazi baqiya lahu fihi rizq ya zai da kudin bawa gaba ɗaya dukiyar sa malam sai a ɗebe ta dukiyar sai a ɗebe ta aime a bawa ubangidansa rabi ma'ana ubangidansa da yake mallakan sarabi yanzu zai ci duk kudin dukiyar gaba daya na'am wai ya labarin yanci kasuwancin da ya yi ya je ya ci ya saka riga ya ci yancinsa ina fata kuna fahimta an gane ko to to sai hukunci na ƙarshe inda na annal walida yuhasabu waladahu fima anfaqa alayhi imam malik ya ce mu fa a wajenmu abin da ya faru a madina zaɓaɓɓen al'amari mahaifi ya halatta ya yi hisabi ya yi lissafi wa ɗansa bima an faƙa alaihi da abin da ya ciyar da shi min yomi ya kunu lilwaladi malun daga ranar da wato ɗan ya samu kuɗi abin da ake nufi malam yaron gidanka kuma wannan hukuncin da babba da yaro duk ɗaya ne ɗa ina so ku kula da karatun nan duk wanda yake da ɗa yana zama wajibi ne a shari'a ya ciyar da shi ya biya kuɗin makarantarsa ya kai shi asibiti ya yi masa aure don har ana tambaya ya yi masa aure ya yi masa kaza tun da ɗanka ne daga jikinka ya fito to in dai kana da hali to kai ne za ka ciyar da shi ka ɗauki nauyinsu ka masa komai mutum da bai da shi ai ko ya balaga ai bai fita daga sunan ɗanka ba amma wasu na cewa in ya balaga ai ya mallaki ƙarfinsa ya je nema da kanshi to amma suka ce suka ce in uban yana da kuɗi to zai ci gaba da yi masa kun ga wannan hukuncin to haka hukuncin kuma yake akan uba lokacin da uba ya talauce ko uba ya tsufa ko uba ya gaji to da cinsa da shansa da suturarsa da asibitinsa da larurarsa tana kanwa tana kan ɗa gaba ɗaya to sai uba yana ci gaba da kula da ɗansa ko da yaron nan ɗan shekara goma ne kawai sai wani abu ya juya kawai yaro sai ya samu kuɗi ya zama multimiloniya kana ciyar da shi kana kaza kana kaza daga ranar ya halatta uba ya ce to wane ɗinki na daina biyan kuɗin makarantarka go and take your responsibility je ka ɗauki nauyin kanka a shari'ar musulunci duk uban da ya ci gaba da ciyar da ɗansa bayan ɗan yana da aiki bayan ɗan yana da sana'a bayan ɗan yana da yadda zai rike kansa ganin daman uban ne kyautata wasa ne kawai in ya ga dama ya ce na sallame ka tana iya yiwa yanzu ka zo kana harka ɗanka yana harka ya zama a ɓoye abin da yake samu kai baka samu ka ciyar da shi ka ciyar da ƙannansa ka ciyar da uwarsa ka ciyar da ƙannan uwarsa ka ciyar da dangi kuma shi ma har yanzu farasa yana makale wai ai bai aure ba ai wa wurin wasu zaka yi cikin 'ya'yanka mutum bakwai haka ka ce wane kudin makarantar wane da larurar asibitinsu da komai ku je ga ubanku can ba wai uba da ya haife ku ba shi zai ɗau nauyinku da aka imam maliki ya ce duk lokacin da ya ce duk lokacin da ɗa ya samu kuɗi wannan hukuncin fa ko jariri ne ko jariri ne ko bai balaga ba don zai iya yiwa ɗanka da bai balaga ba a kawo wani yanayin da ya samu kuɗi yanzu misalin uban matar uban uwar yana da bala'in kuɗi ko sai uban e kakan kenan kakan yaron sai faɗi ya mutu sai uwar sai ta ci ta samu gado sai ta ɗebi wani abu mai kauri sai ta ce baba ga wannan miliyan 500 kai ma in baka tunda ta ci biliyoyi yaro ba ya zama mai kuɗi ba kai kuma uban za ka ce daga yau ni kuma na daina ci da kai ni kuma a yanzu me kai ne zaka me kai zaka ciyar da ni tunda kafi karfi na yace yace nadan wannan wato ba ni sunan shi min yawmi yakunu lil waladi malun suka ce la yajibu lil alal walidi nafaqatul waladi al ghaniyi ku rike wannan bai wajaba akan mahaifi ba ya ciyar da ɗansa mawadaci duk ɗan da yake mai wadata ne ya samu kuɗi to ba dole ne ubansa ya ciyar da shi ba na dannu kudin nan wannan rokash ne ko kuma ardan ko kuma kadara ne in aradal walidu zalika idan uban yayi nufin haka kenan mana wannan ba dole bane ba haram bane kenan ka ci gaba da ciyar da shi in kai ra'ayi kace kai ba za ka iya ba yanzu akwai iyayen da za su ce a tunda ka samu aiki to kuma sai ka je ka kula da kanka ni kuma zan ci gaba da kula da kannanka idan uba ya haka bai laifi ba kuma in babanka duk kudin da yake da shi in ya maka karka je ka ce wai baya tausayin ka bai ji bai ji tausayin ka ba yana fata ana fahimta amma wannan yana hana kuma in uban ya mutu dan ya gaje shi ba zai hana ba da haka kaga uban ba ba laifi ba imamul qadi yake abul walid yace abin da ake nufi ga wani hukunci malam kai ku yi haƙuri da wani karatu shi kuma wannan cewa suka yi in ɗa ya samu kuɗi uba zai iya cewa yaro ko ya rubuta aje Allah ka zama shaida duk abin da na ciyar da yaron nan yanzu na bashi a matsayin bashi ne kuma zan dawon karbi kayana duk ranar da ya samu wadata sa'ar jiwa ilai zan dawo in karba shi imamu alkazi abul walid ya ce ya halatta idan uba yana ci gaba da ciyar da ɗaya yana ɗaukar nauyinsa da komai sai ya je samu aiki ko ya samu kuɗi ko ya kaza lokacin da ya samu kuɗi ya zo ya masa littafi tun ranar da ya fara ciyar da shi har zuwa yau ya ce wane ka biya ni kudin da na ciyar da kai da daukan nauyinka da na yi daman na ciyar da kai ne baka da hali haka yanzu ka biya ni abin da na kashe maka ya ce falahu ruju alai bima an faƙa alai min yomi a fadal mal to amma wasu ka ce banda kwanakin da ya riga ya ciyar da shi mai hukuncin ai lokacin da ka ciyar da shi ai wajibinka ne ka ciyar da shi saboda bai da shi ba ku gane karatun ba a lokacin da uban yake ciyar da yaron bai da kuɗi mai hukunci a shari'a wajibi ne to yaya abin da ya yi na wajibi zai zo ya ce a biya shi to amma za a karɓi hukuncin shine idan yana da wadata uban ya kyale shi ya ta ciyar da shi ai tun shekarar ai tun shekarar 2000 ai ka fara salari wata rana dan ya bata mai rai tun shekarar 2000 ai kana salari yanzu 2000 kaza sai zo ce to ka je ka lissafa tun daga 2000 din nan abin da na ciyar da kai a gidan nan wallahi an samu wannan kes din wani bawan Allah ɗansa ya samu aiki a wuri mai tsada yana samun albashin da gaba ɗaya a famulin ba a taɓa samu ba wallahi yaro kawai malam yana fama ɗaukar albashi sai canja rayuwa baya kula da uban ko taro baya bashi baya kula da ƙannansa baya kaza sai baban ya ce a ai ni na biya kuɗi aka je ƙasar waje aka yi karatu ni na biya ma kai kaza kai kaza ce eh ya ce to wallahi sai ka biya ya ce ko gwamnati ko ingila ko amerika in mutum ya karatu ai akwai na bashi ko ya ce to gaba ɗaya miliyoyin da na kashe ma da kuɗin jirgi da ka je ka dawo da dalolin da na ta tura ma da kaza da kaza na ta tura maka wallahi sai ka biya ni ka je duk inda za ka yi fatawa ka je ka yi sai ka biya ni yanzu ka zo ka fara aiki har ka je ka rikito aure za ka yi za ka je ka kashe wa 'yar wasu kuɗin ko ni kuma ina nan ina wahala ya ce ya biya ya za a yi kaza kaza malam idan uban ne ya wannan ba laifi ya ba to wannan kawai dan mistake din da za a iya samu in yaron yana da dabara zai iya cewa to ai lokacin da ka ciyar da ni ni kuma ai ban da shi idan mai karatu ne bai zurfi amma wannan alkali ya kamata ya ladattar da shi ya ce a biya shi malam albashi yake dauka mai tsoka mai tsoka da yawa to yaro ya girma ya balaga ya kama harkokinsa baya sauraron kowa to matsalar da take faruwa kenan ka kashe wada kuɗi ka biya shi ya je ingila ya je amerika ya je ƙasa kaza ya gama yana samun aiki mai maiko sai ya barka da ƙannansa kai kuma lokacin kayi ritaya ko kasuwa ta yi kaɗan ko ta yi kaza ta yi kaza ba daidai ba ne shi sa ku koya wa ɗora wa 'ya'yanku responsibilities wallahi na mace kai ga wannan yaran guda uku kai za ka rinka biya musu school fees kai in an zo sallah wani yayan ku shi zai rinka muku in ka mutu fa a hakan sai ya ci gadon ka to kai hidimar da ka masa yana yaro da ka kare masa wahala shi kai mai ribar ka sannan kuma ka koya masa taimakon kannansa da yan uwansa kafin ubansa ya mutu daman ya dora masa yana kula da wasu in ba haka ba in aka mutu aka raba gado kowa watsewa zai yi ya bar maka ƙananan ‘ya'yanka cikin wahala kuma wallahi ku aminta ko kar ku aminta ko ku ji daɗi ko kar ku ji daɗi yaran yanzu haka suke suna da bala'in ƙarancin tausayi mai ɗan dama dama ne zai kewaya ya rinka taimakon uwarsa kai kuma kana nan kana hamma ha baka sani ba kaga uwarsa tana fantamawa ya ware uwarsa yake yi shi yana bakin cikin ya baka kuɗi kai saboda kana auren kishiyar uwarsa zai ce ai in ya ba ko uwar za ta ce in ka bashi ma wance zai kashewa wallahi haka suke faɗa haka yake ba ruwa kai wa hidima ka wannan ni na ji daɗin wannan karatun sosai wallahi na Imam Malik Allah masa rahama bari mu dan dakata nan gobe za mu karisa akwai wani rikicin kuma abin da muka yi na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh